إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلي لكم أعمالكم ويكسر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wadda ta tabbata ga Allah da ya sake ba mu daman zama a wannan majalisi a wannan ɗaki daga cikin ɗakunan Allah a bayan ƙasa shi ne masallaci a wannan unguwa ta ba fando ta biyu a wannan gari na Niamey domin gabatar da karatun wannan littafi taysirul fiqh fil ibadat wanda Allah ya so ya yarda yau za mu tashi a hakamul haidi wan nufasa hukuncen hukuncen jinin al'ada jinin da mata suke yi na al'ada da kuma jinin aihuwa bayan an aihu akwai jinin da yake zubo ma mata wayannan jinanan za mu yi bayani ne akan hukunce-hukuncensu menene matsayinsu sannan kuma menene hukuncinsu sannan kuma gaga ake da su a wannan na farko a hakamul haif hukunce-hukuncen da suka shayi jinin al'ada wanda mata suke yi wata zuwa wata mana lokaci zuwa lokaci Allah jalla jalaluhu Allah mai girma da ɗaukaka yana faɗa a suratul baqara akan aya ta 222 a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa yas'alunaka 'anil mahir qul huwa adha فاعتزلوا النساء في المهيض ولا تقربوه ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن المهيض suna tambayar ka dangane da almahid ma'ana hukuncin wurin da jini ke fitarwa a lokacin da jinin al'ada ya zo ma mata menene matsayin wannan jinin sai Allah yake manzo Allah kulka ce huwa azan shi wannan jinin kazanta ne ma'ana najasa ne da aka fa'tadilu nisaa fil mahid ku kaurace kwanciya da mata ma'ana saduwa da mata a cikin wannan halin na jinin al'ada a lokacin da mace take al'ada to a wannan lokacin an haramta miji ya sadu da ita wala taqrabuhunna kada ku kusanci mata da kwanciya ta aure a cikin wannan halin hatta ya tsahurna sai in sun tsarkaka ma'ana sai lokacin da jinin ya tsaya suka yi wanka a lokacin fa'atuhunna min haisu amarakumullah ku zo musu ta inda Allah ya umarce ku yaran nan da Allah ku zo musu ta inda Allah ya umarce su ma'ana inda ya halatta ku zo musu ta kwanciyar aure a lokacin da jinin ya tsaya inna Allah yuhibbu tawwabi Allah na son masu yawan tuba wa yuhibbul mutatahhirin kuma yana son masu tsarkaka saboda haka kenan wannan aya na nuna mana matsayin wannan jinin cewa najasa ne a lokacin da mace take cikin wannan halin baya halitta ka miji ya zo mata walhaidu abin da ake nihi da wannan jini na haila na al'ada huwa damun yurkihin rahim wani jini ne da ma'aifa ke sako shi idan balagatil mar'a idan mace ta balaga baya zo ma mace sai wacce ta balaga duk lokacin da mace ta fara ganin wannan jinin na daga cikin alamomin da ake hukunta cewa mace ta balaga kenan jini ne wanda ma'aifa ke sako shi idan balagatil mar'a idan mace ta balaga ya min ƙa'arin rahim ma'ana yana fitowa ne daga can ƙuryar ma'aifa wani jini yake fitowa sun ma ya da abin da ƙwararrajin ma'aluma sannan ya zama mata al'ada a cikin lokuta waɗanda suke sanannu kenan lokaci zuwa lokaci zai rika zo mata ya zama mata al'ada duk wata zai iya zo mata wannan wannan jirin khalaqahu Allah jalla jalaluhu li ghiza'il walad fi batn ummi Allah subhanahu wata'ala ya halitta wannan jinin ne saboda ya zamanto abincin yaro a cikin cikin ma'aifiyarsa ya zamanto abinci na yaro a lokacin da yake cikin cikin ma'aifiya lokacin da jinjiri da cikin cikin ma'aifiya wannan jinin shine Allah ke mayar da shi abinci wanda yake bin ta jijiyoyin yaro ya zama masa abinci a cikin cikin ma'aifiyarsa liftiqarihi ila al-ghiza saboda bukatu wanda yake da ta abinci yana sai wannan jinin ya zame masa abinci idh law sharaka fi ghizaiha la da'ufat uwaha da a ce jinjirin da yake cikin cikin ma'aifiya da zai rika tarayya da abincin da ma'aifiyarsa take ci to da ta yi rauni sai da manto ita abincin da take ci yana gina mi yana gina ta ne sannan shi jinin al'adar sai zama kuma abinci na yaro wanda zai rika ci yana sai zama to kenan baya amfani da mi baya amfani da abin jinin da yaran nan ku kora su gidan Allah su gidan su sai zama to kenan shi da wannan jinin ne yake amfani wannan jinin shine abincin shi ita kuma uwar abincin da ta ci wannan shine abincin da zai rika gina jikinta inda a ce da ita da shi za su rika tarayya akan abincin da take ci da za ta yi rauni faja'ala Allahu lahu hadha al-ghidha sai Allah ya sanya masa wannan abincin shi yaro wannan jinin lidalika qalla an tahida al-mar'atu al-hamil yayi karanci mai ce mai al'ada ta rika ganin jini yasa galibi mata masu al'ada ba su ganin jini shi za ka ci ganin sau da yawa mace in tana da ciki ba ta ganin jini ya yi karanci mace mai al'ada mai ciki ta ga al'ada saboda wannan lokacin jinin nan ne yaro yake amfaniwa da shi yake cin abinci da shi ba daga nan ne ci ɗaya daga nan ka sa shi cikin waccan ƙowar mai kawo uku ɗin wannan kenan فإذا ولدت إذا كما تأيه إذا ما تأيه قلبه الله جل جلاله لبنا sai Allah ya juya shi shi wannan jinin kuma sai ya koma nonon da shi yaron zai sha a lokacin da yana cikin ciki ba ta haila don zai zarme mutane abinci a lokacin da ta aihu kuma sai Allah ya jure wannan jinin ya koma nonon da yaron zai rika tsotsa wanda ya daru min sada yayi ha li yataghazza bihi walada wanda zai rika tarara a cikin nan nan ta guda biyu saboda ya zamanto abinci ga yaro wanda zai rika tsotsa yana sha walidhalika saboda haka qalla an tahidda al-murdi yayi karanci mace mai shayarwa ta rika ganin al'ada shi yasa kake ganin mafi yawan mata in suna shayarwa to ba su al'ada ba su ganin jinin al'ada wannan jinin shine Allah ke juya ya ya koma nonon da yaro zai rika tsotsa fa idza khalat al mar'a min al haml wa rida idan mace yanzu ya zamanto ba ta da ciki to ba ta shayarwa to a wannan lokacin baqiya sai jinin ya yi saura ma'ana sai jinin ya wanzu la masrafa lahu ba ya da wurin da za a juya shi ba ya da wurin juya da ya taƙirra fi makanin min rahimiya ma'ana sai ya tabbata a cikin wani wuri a ma'aifarta sai jinin ya tabbata a cikin wani wuri a ma'aifarta inda yanzu ba ciki bayan babu ciki sannan kuma ba shayarwa ba ciki ba shayarwa kenan sai jinin ya zamanto ya zauna a cikin ma'aifarta summa ya kurudu fil galibi fi kulli shaharin sittata ayyam aw sab'ata ayyam sannan sai ya rika hutawa galibi kowane wata abinda aka yi sani ma'ana ya yi zamantowa galibi a kowane wata yakan huto ma mace tsawon kwana shida ko kuma kwana bakwai waƙar ya zidu an zalika yana iya ƙara ma sama ga kwana bakwai au ya ƙilla ko kuma ya zamanto ƙasa ga kwana shida ko bakwai wa ya tsulu sha'arul mar'a wa ya kusuru hasaba ma rakabahu Allah min taba da haka watan mace yana iya yana iya yin tsawo kuma yana iya taƙaituwa gwargwadon yadda Allah subhanahu wa ta'ala abinda Allah ya gina a kan ma'ana na ɗabi'a a gare ta. Kenan in ya zamanto yana yin fiye da kwana bakwai kaga watan ta zai tsawo. Wani lokaci wata kuma za ka same ta kwana biyar wata kwana uku ma ta gama. Gwargwadon ne ɗabi'ar da Allah subhanahu wa ta'ala ya gina ta a kai. Wannan shine ne abin da ya shahi al'amarin wannan jinin waktul haid wanda lokaci ne ake lura da cewa lokacin haila ne wa yabda alhaid min bulugil mar'ati tis'a sinin hijriya lokacin hutawar jinin haila aka ce in mace ta kai daga daga lokacin da mace ta kai shekara tara shekaru amma na hijiriya ba na miladiya daga shekara tara in mace ka taga jini to a wannan lokacin ana fassara shi cewa jinin al'ada ne wala haida qabla zalika bai zama haila gabanin shekara tara yarinyar da bata kai shekara tara ba wata ga jini wannan jinin ba a lura da cewa jinin al'ada ne amma da inda ta kai shekara tara daga shekara tara zuwa sama in jini ya zo ma yarinya irin wannan ba da wani sababi ba to ana fassara shi cewa jinin al'ada ne wa ana aisha ta radiyallahu anha qalat daga aisha Allah ya kara mata yarda ta ce idza balagat al jariyatu tis'a sinin fa hiya imra'a idan yarinya budurwa matashiya ta kai shekara tara to ita ta kai mace ta kai matsayin mace kenan wannan hadisi imamu turmizi ya rawaito shi daga shekara daga shekara tara zuwa sama lokacin hutar jinin al'ada ga mace amma ƙasa ga shekara tara wannan ba a lura da shi وينقطع الحيض ببلوغ المرأة السن يعني سن الخمسين ولا حيض بعد ذلك wasu malamai suna ganin cewa jinin al'ada yana yanke mamace yana tsaya mamace da zarar mace ta kai shekara hamsin da aka wasu suke ganin wala haida ba da zalika babu haila bayan shekara hamsin da aka suke ganin in mace ta kai shekara hamsin bayan shekara hamsin in wani jini ya zo mace wasu suna ganin cewa baya zama jinin al'ada sai dai jini ne wanda yake kawai na banna فعن عائشة رضي الله عنها حديث الإمام أحمد يا أنبتا قالت تي إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد من حد الحيض إذا ما تتكي شكرا همسين إذا ما تتكي شكرا همسين تافت دقا إياك الحيلة وانا حديث أحمد يا أنبتاش وإذا كانت المرأة حاملا idan mace na da ciki fa inna ala ta ido galibi ba ta al'ada in mace na da ciki ba ta ganin al'ada ana abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu daga abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala fi sabaya awsa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a cikin kamammu wayanda aka kamo daga cikin kabila autas ya ce latuka wa hamilun hatta tada wacce take da ciki daga cikinsu cikin kamammu bayan waɗanda aka kamo aka yaƙi na musulunci aka kamo su a zamansu na bayan wadda aka kama tana da ciki ba baya halitta a take ta a cikin wannan halin ولا غير ذات حمل حتى تهيد هيدة ود كما با تد ciki ita ma ba za a tace za a take ta ba sai lokacin da ta yi haila daya kenan idan ta yi haila guda alama na cewa kenan ma'aifarta batacciya ce babu ciki tare da ita wannan hadisin imam abu dauda ya rawaito ma'anar wannan hadisi shine tusta'lamu bara'atuha min al-haml bil haila ana gane kubutuwar mace daga ciki cewa ba ta da ciki da haila in haila ta zo mata ina alama ne cewa ba ta da ciki da tana da ciki da haila ba ta zauwa fadalla ala anna al-haila wal haml la yastami'an ina wannan hadisi ya nuna cewa a haila da ciki ba ta haduwa in dai tana ciki to ba ta haila ya yi karanci a samu mata ana samun ɗaya ɗaya amma ya yi karanci mace na da ciki tana haila in kuma tana haila babu ciki to idan ra'atil mar'atu dama idan mace ta ga jini qabla tamami qabla tamami tis'i sini kafin cika shekara tara au ba'da bulughiha 50 ko bayan ta kai shekara hamsin na sana shekara hamsin au asna a hamliha ko kuma lokacin da tana da ciki to wannan jinin fahuwa damu fasadin wa laisa bi dami hai jini ne na banna ba jinin aila ba yana in mace ta ga jini kafin ta kai shekara tara wannan jinin jini ne wanda yake bataccen jini na banna ne kenan ba jinin haila ba ne haila ba ko kuma lokacin da ta kai shekara hamsin ko kuma lokacin da take da ciki wannan shine lokacin da lokacin zuwan al'ada kenan shekara tara zuwa sama amma ƙasa da shekara tara wannan ba jinin haila ba ne sai muddatul haila lokacin mudda gwargwadon iya lokacin da haila take ɗauka kwana nawa ne wa qallu mudda wa qallu muddatin lil haidi yawmun wa layla karancin lokacin haila shine ini ɗaya da dare ɗaya kwana ɗaya karanci ke kenan jinin da bai kai kwana ɗaya ba wannan ba jinin al'ada bane وأكثره خمسة عشر يوما ما هي يوم شكوما كوانا قوم شابير لأن الشرع علق على الحيد أحكاما ولم يبين قدره سبودا شريعة تاراتا يا hukunce-hukunce a kan jinin haila amma ba ta bayyana gurgudansa ba li'anna muddata gaira sabitatan lokacin shi ba tabbatacce ba ne walikullin ra'atin ada kowace mace tana da al'adat wata kwana uku ne take wata kwana biyu ne take wata kwana biyar kenan karancin shi kwana daya karancin shi kwana daya kenan gwargwadon al'adar mace da aka su kaya wa ƙarƙala a fa'u a fa'u ya ce ra'aitu man tahidu yawman ya ce na ga macen da take haila kwana daya wa tahidu kamsata ashara kuma na ga wadda take yin al'ada kwana goma sha biyar da aka suka ce karancin shi kwana ɗaya yawancin shi kwana goma sha biyar kenan idan mace jini ya zo mata har zuwa kwana goma sha biyar wannan labasa duka ana itibarin shi jinin al'ada ne daga sama da kwana goma sha biyar kuma wannan ya huta jinin al'ada wannan ke kamar yadda aqa ya ambata wannan a cikin kamar yadda ibn qudama a cikin alkafi ya ambaci wannan ولم يوجد عيد معتاد أقل من يوم وليلة بعد سامو الآداء با وچه أكا سابا الآدان چه وتتكي قسقا إني ديا ددري ديا قسر قوانا ديا ولا أكثر من خمسة عشر عشر يوما كو سما دقوانا قوم شابير وغالب الحيض ستة أيام أو سبعة غالب الحيلة شيني وانا شدا كو كما قوانا بقل وانا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهمنة سبو دفتر من ذا الله ديتي محمنا بنت جهش يتي تهيدي ستة ستة أيام إلى سبعة في علم الله ثم اغتسلي ma'ana ta yi saboda tana cikin jini ne wanda yake zo mata ko da yaushe da aka ce kowane wata kenan ka yi kwana shida zuwa kwana bakwai a cikin sanin Allah ilimin Allah sun maktasili sannan bayan kwana shida nan ko bakwai sai ta yi wanka wanda galibin mata kwana shida ne zuwa kwana bakwai yana in Allah ya jarrabi mace da jini wanda yake ko da yaushe yana tare da ita jinin rashin lafiya misali kuma sai ta zamanto za ta iya fayyacewa tsakanin launi kalan jinin al'ada da jinin da ba na al'ada to ita wannan mata duk wata ta zauna kwana shida ko kwana bakwai bayan kwana shida nan ko kwana bakwai sai ta yi wanka ta ci gaba da ibadarta ta ci gaba da tsoron da neman magani wannan hadisi rawahu Ahmad da Abu Dawud da Tirmidhi suka fitar da shi to idan mace na da al'ada in mace na cikin wannan jini na al'ada akwai ababen da suka haramta gare ta ma ya harumu bil haid abinda ya haramta a yi shi da haila in mace na da haila haramun ne kai wannan abu wa ya harumu bi sababil haid umur akwai al'amuran da suke haramta dalilin haila wa min ha daga cikin waɗannan al'amuran awwalan na farko aljima kwanciya aure haramun ne idan mace na cikin al'ada a yi kwanciya aure da ita wannan liƙaunin ba amma ba laifi ba ne ba ta sa gabto a gabanta daga guwanta zuwa cibiyarta ta daure ana iya kwana da ita cikin gane ɗaya a bisa ma'ana matala ɗaya daga saman zuwa daga cibiyarta zuwa guwai wannan su ne bai halitta ba ma'ana ya yi kwanciya da ita amma yana iya wasa da ita wannan kuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala maza Allah sallallahu wannan saboda Allah ta'ala li qaulillahi jalla jalaluhu saboda fadar Allah ta'ala yake cewa fa'tadilun nisaa fil mahid ku ƙaurace ma mata a cikin jinin al'ada wala ta ƙarabuhunna kan kusance su da kwanciya aure hatta ya ɗahurna sai sun tsarkaka ma'ana sai jinin ya tsaya wasu malamai suka ce hatta ya ɗahurna bayan jinin ya tsaya sai sun wanka saniyar na biyu assala abinda ya haramta ga mace mai al'ada sallah mace ba ta sallah da jinin al'ada a lokacin da take cikin jinin al'ada haramun ne ta yi sallah a cikin wannan hali duk da an samu yan ƙara ƙato suna cewa babu dalilin da ya hana mace ta yi sallah da al'ada wannan fahimta su ce kuma fahimta wadda take ta kuskure abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in mace na jinin al'ada to baya halitta sai sallah miji ma an ce ya kaurace mata da kwanciya saboda kazamta ce to kuma a ce ta je ta yi sallah da wannan kazamta kaga wannan gaira mako hankali ma bai doka fa an aisha radiyallahu anha daga aisha Allah ya kara mata yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idza aqbalat al-haida idan haila ta zo fada'i salati ba sallah wa idza adbarat in ta ba da bai ma'ana ta tsaya faksili an kiddama ki wanke jini game da ke wasalli sannan ki sallah kenan ki tsarki ki wanka sai ki sallah rawahul bukhari imam al-bukhari ya rawaito shi kenan kaga wannan hadisin na Aisha Allah ya kara mata yarda manzo Allah na nuna mana in jini na tare da mace na al'ada ba ta sallah haramun ne ta yi sallah a cikin wannan hali a lokacin da jinin ya ba da bai ma'ana ya tsaya a lokacin sai ta wanke jinin ta yi wanka ta yi alwala ta yi sallah wannan hadisi imam bukhari ya rawaito shi salisan abu na uku wanda yake haramun ga mace mai al'ada as-sawmu azumi sannan dangane da ita sallah ba ta rama sallah ko sallah nawa ce ba ta yi ba ba a cewa kuma bayan jinin ya tsaya mata ta yi wanka ta sake rama sallolin a ba za ta rama sallolin ba amma in azumi ne za ta rama shi ko na wata sha za ta ramawa shi ne salisan na uku a soma azumi wani abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu daga abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace alaysa idha hadath lam tusalli shin in mace na al'ada ai ba ta sallah saboda manzo Allah yace ما كان اكتساب العقل والدين او كما قال عليه الصلاه والسلام suna da ragaggan hankali da kuma addini yace daga cikin abin da ke nuna raguwa addini shine alaitat idan hadith lam tusalli shin shin bata zamanto idan tana al'ada ba ta sallah ba wa lam tusum ba ta azumi قلنا بلى سيما تنسك إيه هكذا من الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري امام البخاري ورواه شهاد وقشان حديث kenan wannan hadisin na nuna mana in mace na jinin al'ada ba ta azumi haramun ne gare ta ta ɗauki azumi a cikin wannan halin ko da ta ɗauki azumin ne tana cikin azumin sai jini ya zo to azumin ya lalace sai ta ci gaba da abincin abincin ta kuma وإذا هادت المرأة كان ذلك علامة على بلوغها رابعا أنه دكي الطواف daga cikin abin da baya yake haramta ga mace mai al'ada tsawafi kewaye ɗakin Allah tsawafin ɗakin Allah ka'aba mace in tana al'ada ba ta yi shi sai ta jira sai lokacin da jinin ya tsaya mata sai ta fiɗawa ko da aikin hajji ne duk sauran ayyuka aka ce tana da daman ta yi su amma ban da tsawa da kuma sallolin da ake yi raka a tayyar makam ibrahim da sauransu لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت saboda faɗar da manzo Allah ya ce ma Aisha a lokacin da haila ta zo mata a cikin aikin hajji manzo Allah ce faqdi ma yakfi al-hajj ma'ana ki yi abin da duk alhajjai ma'ana masu hajji suke yi ki ramka abin da masu hajji suke ramka ghaira Allah ta tufi bil baiti sai dai kake dawafin daki kenan sauran ayyukan za ta yi amma wajen dawafi za ta jira sai lokacin da jini ya yanke mata sannan ta wannan hadisin imam al-bukhari da muslim suka fitar da shi wannan su ne daga cikin abubuwan da yake haramun ga mace in tana al'ada ta yi su wa idha hadatil mar'atu kana zalika alamatun kana zalika alamatun ala buluhiha idan mace ta yi haila ma'ana haila ta zo mata wannan alama ce mai nuna balagarta da zarar yariya an ga ta fara jinin al'ada to alama ne nan ta balaga wa yujibu al-haid ala al-mar'ati al-ghusl sannan inda intisa'i dam al-haid haila tana wajabta ma mace wanka a lokacin da jinin hailan ya yanki idan jinin haila ya yanke wajibi ne mace ta yi wanka ta yi wanka kamar irin wankan janaba فعن عائشة رضي الله عنها لقى عائشة الله يقارمة يردى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي هبيس manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce ma Fatima bintu Abi Hubais dari salata qadar al-ayyam allati kunti tahidin fiha ko ki daina sallah gwargwadon kwanukan da kike al'ada a ciki gwargwadon kwanukan da kike al'ada a ciki sai ki daina yin mi ki daina yin al'ada eh ki daina yin sallah a cikin waɗannan kwanuka sannan idan jini ya yanki sannan idan jinin ya yanki ya tsaya sun maktasili wa salli sannan sai ki wanka ki sallah sannan sai ki wanka ki sallah wannan hadisi imam al-bukhari ya rawaito shi sannan akwai alama wacce take nuna mace mai al'ada ta tsarkaka alamatu tuhurul ha'id alamar tsarkin mai al'ada waɗanda yaran ba su yin magana ne kawai kai alamar tsarkin mace mai al'ada ma'ana alamar da ake gane cewa mai al'ada ta tsarkaka ma'ana al'ada ta ta tsaya tabbat ta tsaya wa idan qata ad-damu 'ala al-mar'ati al-ha'id idan jini ya yanke ga mace mai al'ada bi haisu فإن إذا اهتشت بقطنة في زمن الحيض لا تتغير ولا تتلون فقد طهرت idan mace ta dunkule kaɗa a lokacin da take al'ada ta sa a cikin al'aurarta ta fitar wannan kaɗar yadda ta sa ta haka ta fito bata canza ba bata yi dauɗa ba ma'ana bata jirkice ba ta zamanto kamar gudan jinin nan yadda ta sanya ta farar da haka ta fitar da ita fa qadi tahurat wannan alama na cewa ta yi tsarki idan jinin yayin jinin ya tsaya amma da zaran ta sa kada ta fitar da kuban jini ko abin da ya kamata wannan wannan alama na cewa kenan ba ta yi tsarki ba والصفرة والقدرة والقدرة والقدرة في زمن الحيض هو حيض آه الصفرة شيني وسروا وإن سيسي ماسو كلر فتي كما روانغو والقدرة سوكما ruwa ne waɗanda suna haɗe da jan jini to in a lokacin da mace take haila ne waɗannan ruwan masu kalan ruwan goro ko kuma ruwa waɗanda suke masu haɗe da jan jini wannan duka ana lissafa cikin haila an alqama daga alqama an ummihi daga mammarsa annan nisa'a mata a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kunna yursilna bidurja wi'a'un fiha al-quras qursafu yani al-qutr suna aika wani makayi wani dan turja turja shine kamar wani dan wani dan akwati haka ko kuma wani dan kasko wanda wani dan makayi haka wanda a cikin shi kaɗa ce kaɗuna ne aka sa a ciki wayannan kaɗan suna da launin sufra ma'ana ruwan koro haka sai su mata in suna al'ada sai su sa kaɗa a cikin al'aurarsu su sa kaɗa a cikin al'aurarsu wannan 'yan ruwan nan masu ruwan goro sai su liƙo ga wannan kaɗar sai su sa cikin wani makari sai aika ma Aisha ummul mu'mini na matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda suna son su nuna cewa kenan wannan alama ce sun yi tsarki fatakulu sai Aisha ta ce la ta'ajalna ku daina sauri mana ku bar sauri hatta tarinal qassatal bayda sai kun ga ma'ana ruwa waɗanda suke farare wanda waɗannan ruwan farare suna zauwa ne bayan haila ta tsaya da janar jiri ya tsaya sai waɗannan ruwan su su farare ne tas kenan lokacin da mace ta ga wannan ruwan to alama na sha ta tsar ina hadisin Imam al-Bukhari ya rawaito shi al-qassa din na shine ma'un abyad yati ba'da al-haida haida ruwa ne farare wayanda suke zuwa bayan haila wa amma safratu wal kadratu fi zaman al-tuhur fa huwa tuhur amma su waɗannan ruwan fatsi da wasu ruwa waɗanda akwai ma'ana jan jini haka a cikinsu in bayan mace ta yi tsarki ne to shi ma wannan ana lissafa cikin tsarki ne amma in lokacin haila ne to haila ne amma bayan mace ta yi tsarki ta ga waɗannan ruwan farare jinin ya tsaya mata sai ta ga kuma ruwa masu kamar ruwan goro ko kuma waɗanda suke akwai jini jini a ciki in bayan ta yi tsarki ne to ma'ana ana lissafa cikin tsarki ne ba a lissafa shi ne cikin cikin jinin al'ada amma in lokacin jinin al'ada ne wayannan ruwa ana lissawa su ciki wala ta'taddu biha al-mar'a mace ba ta lissawa su bayan ta yi tsarki ta ga waɗannan ruwan ba ta lissawa su cewa haila ne li qawli umma atiya radiyallahu anha saboda fadar umma atiya Allah ya kara mata yarda tace kunna la na'uddu safrata sufrata wal wal qudrata shay'an mun kasance ba ma lissafa ruwa masu kalan ruwan goro ko kuma waɗanda suke masu haɗe da ja haka ba ma lissafa su wani abu ne na al'ada bayan mun yi tsarki kenan ko da mun gansu bayan mun tsarki ba mu lissafa su hawahun nasa'i nasa'i rawar asafratu shi ne ba da ya fassara mana ma'un wani ruwa ne kasadidi kamar ruwan kurji haka ya aluhu safra wanda ruwan kalan goro haka yana yana kasancewar samansa in kurji ya yi ruwa in aka tatsa shi za ka ga waɗannan ruwan masu kamar ruwan goro saman wannan ruwan alkudrat kuma ma'un mamzujun bi umra ruwa ne wanda yake cuɗanye da sha waɗannan in lokacin al'ada ne ana lissawa shi al'ada in bayan tsarki ne kuma ana lissawa su ma tsarki ma ta qadihi al-ha'idu wan nufasa'u ba'da tuhurihima abinda macen mata masu al'ada ko kuma masu jinin al'a jinin aihuwa suke iya ramawa bayan sun samu tsarki al-ha'idu wan nufasa'u mata masu jinin al'ada da masu jinin biki ba da ma bayan tsarkinsu ta kudiya ne sau suna rama azumi ne wala ta kudiya ne sala ba sa rama sallah fa an mu'aza daga mu'azata annaha sa'alat aisha radiyallahu anha ta tambayi aisha Allah ya kara mata yarda ma babu al-ha'id taqdi as-sawma wala taqdi as-salah المشي للثوب ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة me yasa mace mai al'ada mai jinin haila take rama sallah azumi ba ta rama sallah faƙalat da aisha ta ce kana yusibu na zalika wannan jirin yana samun mu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa nu'maru bi qada'i sawmi sai a umarce mu murama azumi wala nu'maru bi qada'i salat ba a umurta mu murama sallah wannan hadisin rawahu al-bukhari wa muslim imam al-bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi sai tambihun hamun wata faɗakarwa mai mahimmanci idan tsahurat alha'idu awun nufasa idan mace mai jinin haila ta yi tsarki ko kuma mai jinin biyu ƙabla gurubin shamsu kafin rana ta faɗi sai jini ya tsaya mai sawa'an jinin haila ne ko ko a'a jinin biki ne lazimaha an tusalli zuhra wal asr min hadha al yawm ya lazimce ta ta yi azhur da la'asar ta wannan yinin mace ce ko da ta waye gari tana cikin jinin al'ada azhur ta zo tana ciki la'asar ta zo tana ciki wajen karfe biyar ko shidda kafin rana ta faɗi sai jini ya tsaya mata to in ta yi wanka sai ta yi azuwar da lasa na wannan inin za ta yi wa man tsakurat minhuma qabla tulu al-fajr lazimaha an tusalli al-maghrib wal isha min hadhihi al-layla haka macen da ta tsarkaka sawa'an daga jinin haila ko ko jinin biki kafin hutarwa alfijiri to ya lazimce ta ta yi sallan magariba da isha'i na wannan daren ko da magariba da isha'i suka zo tana cikin al'ada sai wajen misali a ce sha biyun dare ko ƙarye ɗaya na dare ma'ana ne kafin hutarwa alfijiri sai jinin ya tsaya mata to in ta yi wanka sai ta yi magariba ta yi isha'i na wannan daren tun da rana tun da alfijiri bai huto ba yanan duk ana cikin lokacinsu li'anna waqtan salata thaniya waqtan lis-salati al-ula li halil uzri saboda lokacin lokacin sallah ta biyu lokaci ne na sallar farko a cikin halin uzri saboda ita la'asar lokacinta ne a sai lokacin da rana ta faɗi da haka lokacin sallar la'asar ita ce sallah ta biyu ko lokacin sallar azhur ne a cikin halin uzur haka sallar isha'i lokacinta na nan sai lokacin da alfijiri ya hutu da zarar alfijiri ya hutu lokacin sallar isha'i yayin ya hutu amma in alfijiri bai hutu ba lokacin sallar isha'i hutu ba da haka kenan lokacin wannan sallar isha ita ce ta biyu lokacin sallar farko ce sallar magariba a cikin halin uzuri da haka suka ce za ta yi magariba ta yi isha'i na wannan daren wa amma idan dakala alaiha waqtu sala amma idan lokacin sallah ya shigo gare ta a lokacin tana min ba ta al'ada hadat sai haila ta zo mata au nafasar ko kuma ta aihu jinin biki ya zo qabla an tusalli kahin ta yi sallah fala yalzumuha qada'u tilka as-salah baya lazumta ta tarama wannan sallah allati adrakat awwal waqtaha sallar da ta riski farkon lokacin da sun mahadar sannan aila ta zo mata au nafasat ko kuma ta aihu a wannan lokaci qabla an tusalliya kahin ta yi sallah ina fata an fahimci karatu idan mace lokacin sallah ya shigo bayan lokacin ya shigo kahin ta yi sallah sai haila ta zo mata bayan lokacin ya shigo kahin ta yi sallah sai ta aihu jinin biki ya zo mata to wannan sallah ba ta rama ina fata an fahimta ba a cewa a ai tun da lokaci ya shigo kafin ta yi sallar ne sai haila ta zo mata da haka duk lokacin da haila ta tsaya sai ta rama wannan sallah a'a ba ta rama ina wata an fahimta saboda lokacin sallar ya shigo ne kafin ta yi sallar ne sai zini ya zo mata da haka wannan sallar ba magana ta rauka ta wannan shine abinda ya shafi hukunce-hukunce na jinin al'ada da kuma jinin abinda ya shafi jinin biki shine jinin aihuwa ko ma'ana duka bayanan kusa bayani bayanai ne akan akan jinin haila yanin darasi na gaba za mu yi bayani akan abin da ya shahi jinin rashin lafiya istihada da kuma jinin biki a nan za mu dakatawa saboda ƙwarewar lokaci abin da muka faɗi daidai Allah ba mu lada ku sakuran da muka yi kuma ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya yi mana da Allah ya kama rana ya tawo insha Allah za mu tsora daga inda muka tsaya da wannan muke cewa subhanahu wa ta'ala wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته